Babu zamani babin ɗaukan asara idan abu ya faru ko idan aka yi asara ɗin. Saha zamanu mallahu tabarru'u haka ne ba? Saha zamanu mallahu tabarru'un warriƙi lakin ba da itikin lutubaku. Saha zamanu ɗaukan beli in aka ce lamana mutumin da zai ɗauki biyan abu. kamar ana bin wani bashi sai ka je ka tsaya marka ce ni zan biya masa to irin wannan saha yana inganta ga mallahu tabarru'un wanda yake da damar ya tasarrufi da dukiyarsa kaga ban da yaro karami ban da sawuhu ban da wanda ake bi bashi aka mai tabrisa da sauran waɗanda kuka irgo din warriƙi hakanan bawa yana da damar ya beli lakin sai dai shi bawa in ya je tsaya wani ba da itikin mutubu za a bi shi ne bayan an yanta shi zai biya bawa ne ake rikicin kuɗi da wani sai zai ce kar a matsamar na daunamin biya ka daunamin biya ɗaya sai aka rubuta sai aka ce to amma fa bawan alhaji wani ne to yanzu a matsayin shi na bawa babu damar ya biya wannan kuɗin amma ba da itikin bayan an yanta shi mutubo dole za a bi shi ya biya wannan nauyin da ya ɗauka wasa min mazuni amma shi beli yana inganta daga ainihin wanda aka yi izini an mukatabi ko ba mukatabi bil izini da izinin mai gidan min maulawu ma daga mai gidansu in sun je izini ya halatta su ɗauki ainihin beli wanda ultubi aka ainihin zaɓi a mafi a cikinsa. Wazaujatin matar aure ita ma tana da daman ta beli fi sulusiha a cikin sulusinta an kama wani ɗan uwanta ko kaninta ko kawunta tana da daman ta je ta tsaya mar ta ce za ta biya mar wannan bashin amma abin da wuce sulusi ba dama ya kasu karanta mace ba ta daman ta zarafin sama da sulusi kaza marar haka kazi marar kamar ma aboci rashin lafiya mara lafiya shi ma yana da dama ya je ya ɗauki beli amma na abin da bai wuce sulusi ba to beli anwa'uhu salasatun dangogin beli guda uku ne wanda latun mene la tun taɗar wanda ba a wurwuri su misali beli a kotu kara uku fa gaminul mali akwai gaminul mali wanda zai zo ya yi belin kuɗi zai zo ya ce kawai yanzu abin da za a yi yaushe ake so ya kawo kuɗi ƙarshen wata to a sake shi in bai kawo ba ni zan biya wannan sunan shi gaminul mali to shi kam gurmin ulzima za a rizin kamar biya in lokaci ya yi wancan bai kawo ba kawai yana zuwa kuɗi zai biya ba ruwan mu ko ya kawo mutumin dole sai ya biya kuɗi in matal madumunu idan wanda aka yi biyarin ya mutu au adama ko lokacin biya ya zamo ya talauce ba shi abin da zai biya ko wanda ya biyarin kuɗin nan dole shi zai biya wannan shi ake cewa gamin mat wa gaminul wajihi sannan sai nau'i na biyu akwai gaminul wajihi wanda zai biyarin fuska yaushe ake son ganin shirin fere da alkali ya ce ranar ishirin ga watan gobe sai ka ce to kar a bashi wahala a bar shi ishirin ga watan gobe ni zan kawo shi kaga ka yi belin fuskansa ba belin kuɗi ba in ka kamo shi ka kashi kotu ka zo ka tabbatar da shi ba ruwanka da sauran abin kuma ka kuta mun gane ya ce to shi ma wanda ya belin fuska ilzaman ka nizamta mar gurgurmi biyan wannan abin da ake bin wannan mutumin in lam yazur khasmahu lil kasmi idan bi alarto da wanda abokin husuma zuwa gurin husuma ba misali 20 ga wata muke son ganin shi kai bele sa ran 20 ga wata ka buga ka buga ka rasa inda zaka same shi gobe sai dai ka dauko kuɗin da ake bin shi ka biya ko ka kawo shi ko ka biya kuɗi shi ko wancan ko ka kawo shi bai da kuɗi dole ka biya shi ne bambanci wannan wadalabi akwai kuma jami'ar dalabi mai wayan kenan wanda zai ce ranka ya daɗe ni yanzu ne abin da zan iya yi idan lokacin da ake bukatan shi ya yi da ni za a haɗu a nemo shi saboda duk inda aini yake ɓuya na sani to sunanka jami'ar dalabi in lokaci ya bai zo ba sai a haɗa ka da 'yan sanda ku yi yawo duk inda ka sani in kun kara ɗaya gari ba ku same shi ba aikin ki ya kare titi ba za ka biya ba dama kai baka ce za ka kashi ba ya ce ba kashi ba kuma baka ce za ka biya baka ce za ka biya ba kai cewa kai za a nemo shi shine ya ce idilihu shi wanda ya yi berin ainihin nema ka neme shi bi husnul maqdira da gurgudan ikon shi na ainihin nema dole ya haɗu a je a kara gari ana ta nema a je kutun kuma a je azare a je ina duk a gama amma fa bi ajizi anhu in ya gajiya daga samu nan mutumin bala gurmin ga babu ainihin biya da ake gani shi in biya aka gama nema ba a same shi ba ba zai biya ba sannan wala yudalabu ilakan man kaffala bi hadratil madhuni fi halin mala mutumin da man kaffala mutumin da ya beli wala yudalab ba za ne ya biya kuɗi ba mutlakan sake ba kayyadewa bi hadratil madhuni a halarcin wanda ake bi bashi fi halin mala a halin wadata yanzu misali kai belin shi ne akan dubu ɗari biyu watan gobe kwana ishirin in bai biya ba kai za ka biya ranar tana yi sai ga shi kun zo da shi tare kuma lokacin da kuka zo dinnan ma ya zo a kan mota ne wanda motar nan mallakarsa ce motar nan da za a siyar za a iya biyan kuɗi ne wani kuɗi ma ya Ka kaga ga wanda ake bi din kuma yana cikin wadatar da zai iya biya yanzu ko biyan kuɗin kai kai ba za ka biya ba dole shi za ki lasta wani biya gani ya ce bara'atul madumuni bara'atul madumuni tubri bamina wal aksu la yubri mudinan ka'ina ku fahimci wannan zancen bara'atul madumuni kubutan wanda aka yi beli tuburi ya kubutar da bamina mai beli amma wal akasu aka sin haka la yubri mudinan baya kubutar da wanda ake bi bashi ka'inan ko ya kasance wato inda abin yake zai ne da an ana bin zaidu dubu ɗari amru ya je ya tsaya masa akan in bai biya ba shi zai biya to lokaci na yi kuwa sai zaidu dama shi ake biyan kuɗi sai ya ɗauko dubu ɗari ya kawo yanzu yana ba da dubu ɗarin nan shi ya kukuta wanda ya biya ni shi ya kukuta kaga bara'atul madmuni kukutan wanda ake bi bashi to guri damina ya kukutar da wanda ya zo ya biya amma wani aka so aka sin haka ranar ta yi ya gagara biya ka biya mar to za su gudu madina bai kubutar da wanda ka biya wa ba daman ba kyauta ka biya mar ba kana nufin za ka daɗa wuce rikicin ne kai ya biya ka a hankali saboda haka biyan da kai bai kubutar da shi ba kana bin shi sai ya biya babu shirkati babin shirika abinda ake cewa shirika ku haɗu ku yi harka ko ku haɗa kuɗi ku yi harka ko ku haɗa jiki ku yi harka wajazatin shirkatu bil abdani ma'ati hadin fili wal makani yace wajazatin shirkatu ya halatta a yi tarayya a harka bil abdani da jikunkuna kamar yanzu ku yan dako ne ko burkiloli ne ko masu taunar rami ne ko wani aiki kuke ne ya halatta kwadu ku je ku karbi aiki ku yi in kun samu amfani ku raba bare ku a ko takara ne ya halatta ku haɗu karbi takara ku shida ku raba irin goma goma ku yi an ba ku dubu goma ku ko ashirin ku raba ji sharika ce yawa shi amfanin sharika wani zai taimaki wani idan aikin karfi ne ma ba mamaki akwai abin da in kai kadai ne ba za ka iya ba amma kasancewa kujewa kuka karba kaga dole wani zai taimaki wani saboda haka ya halatta amma fa ma'abci hadin fili tare da kaɗaituwan aikin aikin ya zama iri ɗaya wal makani kuma gurin da za a aikin ma ya zama iri ɗaya amma yanzu misali wannan magini ne wannan tela ne mai yaɗa gini da tela wai sai su ce mun sharika yanzu ka san aikin ba kullum yake samuwa ba kawai duk abin da na samu sai mu zo mu raba kai ma duk abin da ka zama ce ba zai yi ba saboda sana'ar ba iri da wuce sannan wani makani gurin da za a aikin ma ya zama gini ɗaya ba zai yiwu shi wannan ya samu gini a cikin fitus kuma wannan a dancu aka ba shi gini wai sai su shirka in an biya ka ka kama raba ni ma an biya ni raba sai mu ce ba zai yi ba sai in a guri ɗaya aka samu aikin aiki iri ɗaya za a yi tare shine an samu kuɗin sai a raba. wa shirkatul amwali aidan tushra'u hakanan kuma dai an shir'anta shirka na ainihin dukiya ka ka kuɗi ka kuɗi ma haɗa mu ka kunce mun ciri ba raba wari mu fi ma baina hum wazza'u to idan an haɗa kuɗi riban da aka ce sai a raba tsakanin amma fa duk inda aka haɗa kuɗi za a yi harka in an zo raba riba bikadir ma akraja kullum minhum za a ba wa mutum riba ne na gurgurun abin da kowa ya fitar min rasimali na dukiya dama ko mai shirya za ka gina cewa ala kadiri rasil mali tulta masu rubu ya ce ana neman riba ne gwargwadon uwar kuɗi ni na ba da dubu ɗari a harka kai kana da miliyan kuma an ci riba ka zo ka ce a raba daidai da mai dubu ɗari da mai miliyan ka zo zai yi ba gwargwadon jarinka a ciki gwargwadon riban da za a baka in dai shirkan da ya halatta a yi a shari'a ne amma ba zai mutum ya fi ka jari a raba riba daidai ba wasu waza ya ce wani wannan kam yaro ya haramta bai halatta ba in dai har shirka da dukiya ne to ya zama kowa za a ba shi riba gwargwadon jarinsa in kuwa kai sabanin haka bai halatta ba babul muzara'ati babin muzara'a muzara'a shine harkar noma gona ce za ku haɗu ku noma in an samu amfanin ku raba shi ma shari'a ta yadda amma akwai shari'a da aka gindaya arba'atun shara'i'ul muzara'a تساوي البذر والخلق معا وقابل الأرض بغير البذر ولا بممنوع لأرض تكري يشي arba'atun shira'idul muzara'a abubuwa guda hudu su ne sharɗai a cikin harkar noma idan za ku haɗu ku yi noma ku samu amfani ku raba sai kun bi wa'annan turakun sharɗai guda hudu na farko ne tasawiyar baziraini irin ya zama daidai idan kuka zo za ku yi harkar noma ku biyu ne ko ku ko ku nawa idan irin kwano nawa za shuka aka ce kwano ashirin in ku biyu ne to kowa ya kawo kwano goma zai ni ga kwano sha biyar kai ka nemo kwano biyar kuma a shuka an zo da kuwa ci a raba ai abin da aka shuka shi zai tsoro saboda haka tun da ba mu ka daidai ba ai ka ga muka raba daidai dole an cuci wanda ya kage ba saboda haka dole irin ya zama daidai tasawi albazirai wal kalbu ma'a sannan kuma an kawo irin dole a cuɗanya wake ne za a shuka ko gero ko ma menene in an zo da nakan da rawan dutse a cuɗanya sannan a shuka amma banda a ce yanzu abin da za a yi kai na kan a shuka can da shi na wa shuka da ka gane yanzu bai zama kulla ba kenan wa gabilin ardi da gairin bazari sannan in je irin ya zama tare aka kawo zai yi ɗayan shi yake da gona ɗayan kuma shi zai yi aiki in dai tare suka kawo iri ya halatta zai yi ɗayan yana da gona ɗayan kuma akwai abin da zai kawo a maimakon gonan wancan ɗin a yi harkan to amma duk abin da kai ɗaya ɓangaren za ka kawo ka fuskanci ainihin ƙasar digirin baziri da wani iri ma'ana ba zai yi kai ka kawo iri shi ke da gona sannan ku noma gonar a samu amfani a raba wani shara ba ce wala bi mamnu'in da yarin tigiri hakanan ba zai yi ka biya shi gwargwadon rabin ainihin gonar tashi da abin da aka hana ka yi gona da shi ba ka san mun ce bi halatta a yi gona da abinci ba bi halatta a yi gona da abin da ƙasa take tsirarwa ba saboda haka yanzu an zo za a yi harka yana da gona me za a shuka wake kwano nawa kwano goma ka kawo kwano biyar ka kwano biyar gonarsa ce to kai ya za a yi ko a yi kuɗin hayan gonar sai ka ba shi rabi amma ba zai yiwu ka ce to yanzu akwai buhun gero zan baka a maimakon rabin gonanka sai mu ci ai biyalarta a hari gona da abinci ba saboda haka biyalarta ka biya shi wannan kuɗin gwargwadon ainihin rabar nashi da ainihin abinci haka nan duk abin da aka hana shi wala bin gudu wa bil wasani inda baka inda ka bar amal fashribu ma bi zai wandud ma fasad yace wa bil fasadi duk inda aka yi bataccen muzara'a in ta kafa al'amal in dai aikin nasu ya zo ɗaya to ba shiri kuma tun da ya sun yi aikin ka tare ta su fizzar cikin amfanin wanzu sai kai rage da mafadan abin da suka wa aminun yau kuma an zo za a yi harkar gona ne shi ɗayan shi ke da aiki wasani malam shi kuma ɗayan kuɗi zai bayar shi a rashin ne a gari ko yana so ba zai noma amma shi gaskiya ba zai yi sunkuyawa ba ko gonar ma ba zai je ba kawai shi duk abin da ake bukata na kuɗi ka zo ka karba kuma in kai noma aka samu amfani a zo a raba sai aka yi haka kashi rabu ke dogo to yanzu idan aka zo lokacin kaka a wasanin malam kaddafa ba shi na biyun kuɗi ya bayar ba to yanzu an zo amfani gaba ɗaya ne alilin zaru amfani gaba ɗaya na wanda ya noma ne ya za a yi ko yi iman da ba zai ba a rage kudin sa ne ba shi to yanzu zai yiwu a kashe dubu ɗari biyu a gona ka ga an samu amfanin miliyan guda ko zai yiwu ba to haka kawai kai da rana kai da iska kai da waye kai da aiki kawai da baka kuɗi dubu ɗari biyu Allah samu buhun wake ashirin a zuwa ce za a bashi buhun saboda haka tun farko in kuɗi ya bayar dama tun da kai talaka ne biyu shi kamar shigo shigo alhaji ana buƙatar dubu ashirin dubu ashirin ko eh to shi kenan gashi dubu goma dubu biyar ka buga waya ce turo dan ba account ɗin ku ta lissafi da kaka kawai ya kai shi gidan sarki da ke ni ba gaskiya ba an je ni Wai, ne maru ka ce wallahi alhaji ne kawai kuɗi ya bayar ba bugun shi gaba ɗaya dubu ɗari biyu kuma gashi yanzu wake wajen buhu talatin sai a ce ai ba zai yi ba kai kai noman kai kai aikin eh to kawai nawa ne kudin shi kaza sai a ce kaman bashi ne biyar bar kudin sa mu dole ka ba shine wal kudaman da ba ga hukuncin nan ne amilin zar wal kudaman da ba amfani kaf na wanda ya je noman sa ne zai ba wanda ya bashi kudi kudin sa aha babul wakala وكل ما جاز له أن يفعل بنبئه يجوز أن يوكل في كل دين قابل النيابة كالبيع والإكراه والكتابة يشي وكل ما جاز دكا أميال دكا أبن دي هلتا أن يفعل متن يأيكتا بنفسه لكن شيء يجوز أن يوكل يا هلتا كميسا وكيلي يا مسا amma ba fi kulli filin kabilin niyaba cikin dukkan aikin da zai karbi niyaba duk abin da zai yi wani ya a maimakon wani to mutum zai iya yi da kanshi zai iya sa wani ya masa musan wakilci kamar me kalbai kamar siyarwa ko siye za ka iya sa wakili ya siyar ma da kaya za ka iya sa wakili ya siyo masa wani ikirari kamar ikirari an kai garanka za ka je ka amsa cewa eh ana bin ka ko ba a bin ka to wannan ikirarin za ka iya sa wakili wani eh ka je wani ya kara ta akan dubu ishirin da yake bina ka je ka tabbatar da yana bina wannan kuɗin a hukunci a faɗi lokacin da za mu biya ba sai ka je da kanka ba ya halatta wani kitaba haka nan wajen kataba ɗaura fansa wani haji aikin haji yana karɓar niyya ba za ka iya sa wani ya je ma haji amma in ba na fahimta ba wani zami haka nan shari'a an kai karanka kana iya ɗaukar wakili ya je ya tsaya ma yanzu ba ana sa lauyoyi ba ba duk shari'a in ya mishi a ya halatta wani hawala haka nan kai game kamar yadda da ka ce in kana bin wancan bashi wannan yana bin ka kana iya kai shi ka gama shi wancan to kana iya sa wakilinka wani na'am ka je ka ce wa wani kuɗin da nake bin shi ba wa wani jiya na ta zai iya karɓar ni a ba. Walfasi haka nan ɓata ciniki. An yi ciniki ɓatacce, to kana da daman ka sa wakilinka ya je ya ɓata cinikin a maimakon ka. Haka nan duk sauran ƙulle-ƙulle. Wasu baki haka nan kamu da shuba kana da damar wakili ya je tsaya da makonka wani ikara haka nan ikara ka sai kaya kana so ka yi ikara kana da damar ka sa wakili ya je mai ikara wa kaunuhu bila yamin mutaman musaddaqun fi raddi ardin aw sama wa kaunuhu kasancewan wakili mutaman abun amincewa ne bila yamin ba tare da rantsuwa ba musaddaqun abun gaskatawa fi raddi ardin cikin ya dama da kayanka aw sama ko ya dama da kudin mun ce zaka iya sa wakili ya je sai ma da kaya ko to amma tun da bari ka ci ainihin hukuncin wakili in baka bashi kayan ka siyarwa sai rikice ba ka ce ina kana ke abin da ba ce yiki na kama kana kowar gida na baka ka ce ni san baka ban baka je wajen alkali ko rantsuwa ba zai yi ko ya baka saboda me saboda shi amintacce ne in baka amince mar ba za ka ba shi kayan ka na'am hausa man ko yake ana kira na kama kuɗin ka ka ce kai san ke siyar ba yanzu ba ka da magana kawai shi amintacce ne bila ya mini ko rantsuwa ba za ka shi ba kaga wannan duka amfanin karatu shine kan kai harkar ta zama hukunci yanzu sai ka je ka yi harkan sai aka zo kuma ka ce ba zai yiwu ba aka je kotu aka danne ka sai ka ce an danne ka me yasa aka danne ka baka iya karatun ba da ka san karatun kai ma tun da bari in baka yi da shi ba za ka bashi wannan wakilcin ba amma duk iskancin sa ba romo in je ka bashi wakilcin mashin ya je ya siyar ma kawai sai ya kice ba da ya ce ya dama da mashin din kai ke ya dama da shi ko ya ce ya sayar ya kama kudin ki ya sayar ya kawo ka duk abin da ya faɗa a kan shi na babu ikrari wasa ikraru rashidin kulli ba wa an wa zulkun bi munajirin tafa wa rikuna fi ghairi malin yuqbalu ikraru wa huru fihi awwalu haka ne yace wasa ikraru rashidin yin ikirarin rashidi ba sahu ba abin da ake cewa ikirari mutum ya tabbatar da haƙƙi a kan shi to wannan yana inganta idan mutumin da yake rashidi ne ba sahuhu ba kulli ba wanda aka kallafa min shari'a ma'ana balagagge ne mai hankali ba yaro karami ba ba mahaukaci ba wa an wasful kulli wal hajri intafa sannan sifan kiracce da hajjarewa gaba ɗaya ya koro a kan shi ma'ana mutum ne cikakke balagagge mai hankali mai wayo wanda ba tilasta shi ba ka yi da kanshi ya zo ya ce wani yana bi na kaza ya zo ne ya tabbata kuma yanzu nan gaba ko da rikici ya faru za mu ce al'ikararu aulamiyar shuhudi kai da bakin ka kace yana bin ka haƙi dole ka biya shi warikuna bawan mu mana bawa cikin mu zai iya dukuwar za iya karɓar ikirarin ikirarin shama fi gairi mali in abin da bai shafi kuɗi ba amma bawa ne sai ya zo ya ce wani yana bi na dubu ɗari kaga shi bawa da shi da abin da ya mallaka gaba ɗaya na mai gidan shi ne in ya zo ya ce yana bin shi dubu ɗari mun kama shi da ikirari kaga za a biya wancan dubu ɗarin na biya dubu ɗarin wancan kaga an rage mai gidan shi saboda haka in ikirarin na kuɗi ne mai gida ya ce bai daba wayo suka haɗa za a karbi ainihin da wani gida amma in ikirarin wani abu ne kamar wanda za a rama an yanke wani hannu sai aka ce waye ba waye ya ce shi a matsayin shi ne mai hankali za a kama shi domin ikirarin tun da harka ce ta taɓa yin lafiya a je a yanke mara wani hannu walhuru bi awwalu da shi ma an awwal haka fi a cikin shi babul istinha wannan babi zai karantar da mu istilhaq abin da ake cewa istilhaq dan da ba a san uban shi ba wani ya zo ya ce ni ne uban shi ya riskar da shi a matsayin ɗansa to irin wannan istilhaqin shi ma shari'a ta yarda an biyo ne shari'a walin labin istilhaqu majhulin nasab walau kabiran aw bi mawkin qarzaha wa furilla wal irsa ibn asaba wa ayyana al-qabatu iblan mushtaba ya ce wani abi uba yana da damar istilahu majhulin ya riskar da wanda ba a san baban shi ba majhulin nasab wanda aka jahilci nasaban shi walau kabiran ko da bafani mutum ne a unguwa ba a san baban shi ba sai ga wani dattijo ya ce wannan bawan Allah ba ni ne baban shi kawai lokacin talauci ne ko muskilanci ne ko me yasa na kore shi shi kenan za a riskar da shi a ce baban shi ne dukkan hukunce hukunce za a tabbatar da hukunci na ainihin uba da ɗa auni motin kanza ya ce kai ko ya mutu ma bayan ya mutu sai wani dattijo yake cewa ni na ji ana cewa mawacin nan bawan Allah wai ba shi da uba ya ce ni ne ubansa shi kenan za a tabbatar saboda me saboda shari'a ba ta san yawan shaidu a duniya dama ai saboda ba wanda ya karbe shi ne tun wannan ya karbe shi ya ce shi ne uban shi kenan za ta fita sannan in ya mutu ma wa furin da wani irsa ka raba gado da shi wannan bawan Allah da ya ce shi ne uban mamacin nan amma wajen gadon in ibn asaba idan dan shi zai zama asibi misali mutumin nan ya rasu ba a san baban shi ba yana da 'ya'ya sai ga dattijo ya zo ya ce ni ne baban shi to tunda akwai magada wanda suke asibai a yarda da wannan istihaki din har a ba wa tsohon gado in ka sha ai zai rage magada gadon su sai mu ce to amma kuma ya wanke musu baban su ai da kullum a rika cewa ƴaƴan shi yake da kuma a ɗan tsakuro na baba tsoho suna da kaka wanne fi dan an bari ya wuce amma bai mutu ba tun daga ƴaƴan shi kullum ga rika cewa ƴaƴan shi gune wayannan amma to ga kakansu ya bayyana saboda haka in da akwai ƴaƴa da za su zama asibai za ka raba gado ka bashi na kaga amma mukamin wannan maganar kaddara a ce mutumin nan bai kowa sai ko ɗan uwa ko na abu sai wani ya zo ya ce shi ne ɗan shi ɗan shi ne kaga a matsayin shi na uba kenan zai kwashe gado gaba ɗaya kaga akwai tumin ya zo don gado ne ba za ta fita ba wa yana kabatu iblan mushtaba afawa an yadda shari'a ta yadda su ayyana biblan jinkirin da ya zama mushtaba abin rikitarwa ta kowane hanyar rikici yanzu misali a asibiti ne aka yi haihuwa da aka yi haihuwa sai zama jirajiran da aka haifa din sun kai wajen guda uku ko hudu sai aka sa su ɗakin wanka aka ainihin ajiye iyayen nasu a gefe kawai da aka yi wanka aka fito su kansu likitocin sai ya rikice suka rasa wanne ne jinjirin wannan wanne ne jinjirin wannan su ma iyayen suka rikice aka ganewa yanzu akwai wanda ake cewa kafawa su wayannan kafawa ɗin su wani ainihin baiwa ne daga Allah su suna kallon mutum idan wannan ɗan shi ne suna kallo za su ce wannan jinin wannan ne wannan ɗan wannan ne za su iya riskar da kowa da uban shi dan da da za ka kawo jirajirai ashirin ka kawo mutum hamsin in dai a cikin hamsin ɗin nan akwai iyayen ishirin ɗin nan kowanne za a ɗauki ɗan a miƙa wa mansa su Allah ya musu wannan baiwa wannan ana samun da yawa musamman a cikin filani yanzu haka wani kunne kawai zai gani ya ce wannan kunne irin jinsin gida kaza ne kai akwai wanda kafa kawai zai gani kaman ma ba kaman ba taku zai gani kawai yana ganin taku zai ce wannan irin kafan su wane ne kuma kana bincewa sai kai shi to irin wannan kafawan in abu ya rikice shari'a ta yarda su su hukunci shine wa ayyana qabatu iblan mushtafa kafawa suna da daman su zo su ayyana iblan jinjirin da mushtafa ya zama abin rikitarwa aka rasa gane waye baban shi to za su iya zuwa su tabbatar kuma shari'a ta yarda babul wadi'ati babin ajiya jawanuwa anil wadi'i kan saqat li annaha amanatu walau sharat illa bi asbabil idza kalau waqa ta'diya minhu alaiha ma tada yace zamanuwa biyan abun ajiya anil wadi'i karsa ya faɗi akan wanda ya karbi ajiya ka je ka ba wa mutum ajiya to baka tabbatar da in abun ne bata ba zai biya ba saboda me ya ana amanatun saboda wannan ajiyar ai amana ne ka amince mar ne kai kai ka bashi in ka zo ya ce abin ka ya bata to amintacce ne kawai abu ya bata ba zai biya ba kuma walau shahad ko da ya ce mai abin ya shaɗanta biya ya zo ya ce alhaji ga ajiya ta amma ya bata ku bata tare saboda gaskiya ya bata ba zai yadda ka ce ajiya ba matsala ba dai ajiya ba ce ya ce eh to ba zai biya ba ya bata ko da an shaɗanta biya illa bi asbabil ida sai dai an samu sababbai na ta'addanci wajen batan abin kalau waka ta'addiya minhu alaiha kaman ainihin wani abu ya auku da ta'addanci alaiha kan abin ajiya wannan mata da kar ka bari sai ya biya wai ka bashi tangaran ne ajiya sai ya ce wallahi gilas din na gaba yana nan sai na hau da guduma saman nan sai guduman ta fito ta faɗo kaji da gilas a kasa kuma ya ɗauki guduma ya hau sama guduma ta faɗo ta fasa ba wannan sai ya biya Kwarai, au na ƙiliya bi gairi na ƙili misiliha, ko ya ciratar da abin ba da irin ciratar wancan karta ba. Abin na ka dama ka ce a rika ɗaukar shi a hankali don zai balle. Kawai yana zuwa ya ce wane wane kin ji mu abin nan da ɗaukar shi ake. Kawai suna zuwa suna ɗagawa sai abin kai ya ce yanya. Saboda ya ɗauki abin ba da irin ɗaukar da ya dace a ɗauki abin ba. an maudi an ida'i sawon ballaha ko kuma da ka ba shi ajiya da ka zo sai ya ce wai ya ɓata abin ya mance inda ya ajiye abin ka ga ba abin ya ɓace ba maudi an ida'i gurin ajiyar ne ballaha ya ɓace gare shi sawon da rafkarwa ya ce wallahi abin ka dai na ajiye amma wallahi na mance inda na ajiye abin nan sai mu ce to biya shi abin sa ka tuna sai ka ɗauka yanzu naka dan duk wannan sakaci ne aw zanna milkan lahu qabla al-atab ko kuma shi wanda ka ba ajiyan shi ya dauka nashi ne ma abin sai da abin ya bace tana cewa ba nashi bane shi ma sai ya biya tunda kaga mutum zai fi kiyaye abin ajiya fiye da mallakarsa aw da biya li gairihi bila sabab ko kuma da ka ba shi ajiya wai sai ba wani ajiya aka sace a hannun wancan din kuma babu wani sababin da yasa ya bayar ajiya shi ma sai ya biya illa dika zaujat sai dai idan kawai matar sai ba wa aka sace hannun matarsa sai wuce to ai ko mata mutum yana da daman ya ba matarsa ajiya ba zai biya ba au kaubin darar ko kuma tsoron cutarwa ne ka ba shi abin ajiya sai ya fahimci cewa unguwan nan ba sun san akwai wannan abin a unguwan nan ba zan tsira ba za a tace kuma ya ɗauka ya nema da abin ka ya wuyata sai ya ɗauki abin ya je ya samu wani amintacce ya ba shi ajiya sai aka sace a nan wancan amintaccen ba zai biya ba inda in ka lura tsoron kar ka tsoron kar abin ka ya cutu ne ya sa ya kai ajiya Au hadimi ko kuma yaron sai ya ba wa hadimin shi wanda dama ya taruwa ya sama da ajiyar irin wannan abin amin safar ko kuma tafiya ce ta kama shi kai ajiya aka sace wani duka ba zai biya ba wasu dikar mutau an karrata ana gaskata wanda aka ba ajiya in yace ya biyar ma da abinka illa bi illa bi me illa bi ishadin li qabli qasida sai dai idan dama lokacin da zaka karbi ajiya din ya kawo da shaidu saboda nufin shi misali lokacin da zai zo ya kama ajiya sai da ya dauko mutane suka zo da tambayi da ceto suka zo shi kuma dama sunan shi fahimiya ya zo ya ce alhaji ya ce da ya ce ga ajiyar mota ta da Allah dan bai ce to ku ce da na ba wa alhaji ajiyar mota ta ana nan ana nan sai ya zo ya ce alhaji da motar nan tana nan sai ka ce eh ce ina son ɗauka ya ka ce to ina cito da barimiya ka je ka kira su tabbatar da ka ɗauka tunda in ya yadda ka ɗauki motar nan ba shaida daga baya ya zo ya ce bai ɗauka ba to kai alƙali zai ce ina shaidan ka akan kama shi tunda shi da shi bai kama saboda duk lokacin da mutum zai kama abu sai bai baka kai da shi bai kira shaida to kar ka yadda ya zo karɓa shi ma kai ma sai ka sa shaida saboda in ka karɓa da shaida dole sai da shaida zai karɓa wasan da gobe bayani amma idan abin bata yayi wata da kowa na kayayi wannan ana gaskata wanda ya karbi ajiya ko da da shaidan ne tunda ba cewa ya miyar maka ba wagun liman matuhumu amma ana sa wanda ake tuhuma cewa koyewa yayi za a sa shi biya illa ina da sai dai yaran sai akan bata